Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Muhawarar Studio Kalambu.
Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da kuwacin wata sabon muhawara ta Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum ta alƙawarin masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen rediyo 45 a bukawar da Studio Kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a kan yanar gizo kan www.studiokalangu.org kan Facebook da kuma kan WhatsApp. Shirin muharar Studio Kalangu na yau zai mai da hankali kan batun tsaida shigowa da shinkafa a cikin ƙasar Nijar nan da shekara ta 2023. Shinkafa dai ci makace da jama'a da dama ke amfani da ita a ƙasar Nijar. A galibin noman da ake mata ana yin shi ne a bakin kogin Isa. duk da cewar manoman shinkafa na ba da himma wajen aikin na shinkafa shinkafar bata wadatu al'umma ba ganin yadda jama'a suke nuna bukatar shinkafar dalilin da yasa kenan mafi yawan shinkafar da ake amfani da ita na fitowa ne daga kasashen waje ganin cewa ƙasar niger tana kumshe da filaye da magudanar ruwa wanda idan aka gyara su za su taimaka sosai wajen biyan bukatar 'yan ƙasa a ɓangaren shinkafa dalilin da yasa kenan hukumomi suke da gurin girka wani tsari wanda zai biya bukatar 'yan ƙasa a ɓangaren shinkafa da a kawo ƙarshen shigowa da shinkafa a cikin ƙasa nan da shekara ta 2023 wannan fircin dai shugaban ƙasa ne ya yi shi a cikin zaman taro na ministoci na ranar 19 ga watan jiya na shekara ta 2019 shin shinkafar ƙasar niger za ta wadatu 'yan ƙasa shin ƙasar niger za ta iya cimma wannan gurin ta saka ma gaba menene abun yi don a shawo kan matsalolin da manoman shinkafar ke cin karo da su domin samun amsoshin wannan tambayoyin da ma'insu wanda za su biyo baya a cikin shirin muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalango da malam musa anyali wanda yake wato kungiyar moriben kungiya ce wadda ta hada manoma da makiyaya sannan kuma da masu kamun kifi barka da zuwa malam musa barkamu
muna tare da lawali ma'azu alibuzu wanda yake kungiyar ordayen ita ma kungiya ce ta manoma da makiyaya barka da zuwa malam barka Azu.
ka dai hajiya madalla a can kan layi muna tare da bukari koirenga wanda yake a cooperative kirkisoi malam bukari kana jin mu To, Wallahi, assalamu wallahi.
alaikum Alhalik salam alaikum.
baki mun gode don karbi goron gayyata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake muku barka da zuwa madalla sai mu soma muhawarar tamu tare da kai malam musa ali yalli na kungiyar manoma da makiyaya da kuma masu kamun kifi cewa da moribin shin ko za ku iya ba mu takaitaccen tarihi na noman shinkafa a ƙasar nijar Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu muna mika muku godiya da wanga gayyatuwar da kuka yi muna kuma wanga shiri na mahimmanci ne kwa tunda kuwa sani da magidaci kwanciyar hankali shine kana da abincin gidanka hamma na ƙasa shi ma kwanciyar hankali shine a samu abinci na isasshe ga al'umma na ƙasa kwa e, kuma alhamdulillah mun san da shinkafa dai abinci ne da ya shiga eh, gidaje da yawa a cikin ƙasa tamu ta Nijar kwa kuma noman shinkafa tun Nijar ta samu incin kanta tun lokacin nan ne eh, gwamnoni da suka da suka bi ma juna suka girito wa'annan eh, aiki na noman shinkafa a cikin duk inda ya kamata wannan aiki a yi kwa.
to kamar ita wannan noman shinkafa baya ga bakin kogin isa shin cikin jihohi na ƙasa akwai wasu wuraren da ake yin shi e lalle akwai wurare da yawa in na ɗauki alal misali a ƙasan boboi akwai eh, wurare da yawa wanda suna tsaye da ruwa wajen damana mutane ba su tsaya ba su ce a sai isa kawai suna noman shinkafan nan kana gani ma- musamman mata da matasa in mutum yana wuce wajen nan a kama tun margu har zuwa bumba wajen nan duka ana yi kuma ba kasan boboi ba kawai duk da cikin fadaman nan da cikin dalo din nan duka ana noman shinkafa tunda ita shinkafa musan da cewa akwai iri kala-kala ba tilas sai cikin isa ba kawai akwai shinkafa da tana yi ah, yadda ake shibka hatsi ana shibka ta na noman rani ma ana ba da ruwa shinkafa nan insha Allah mutum yana kin moriyan shi tana yi sosai ko insha Allah to madalla mun sake dawowa kanka wato malam musa inda zaka ba mu nau'i nau'i na shinkafar da ake numawa mu koma wajen naka wato ma'azu lawole na kungiyar ordain shin wani irin kallo ne kuke ma al'amarin noman shinkafa a to kasar Nijar?
alhamdulillah lalle kamar yadda kika haɗi gwamnati ya ɗauki hurumi ya ce za a tsaye da kawo shinkawa ta ƙasashen waje domin a ƙarfafa yin shinkawa a nan nijar to politik inda suka ɗauka da za a ƙarfafa shinkawa shine suka ce in an yi baraj da kan daji za a yi amenajen wurare don a samu katon dubu arba'in da biyar na shinkawa to Allah bai sa ba dai aka kare baraj da kan daji kuma amina jama'in da muke da 83 to amma yanzu 62 ne suke aiki kuma cikin 62 kamar yadda eh, federation de union de cooperative eh, eh, producteur de riz suka ce cikin wurare 37 eh, waje 32 duka yana cikin ruwa kenan duka aikin da aka yi na shinkafa wuraren nan duka ruwa ya cinye su kenan duka albarkar da aka samu ta shiga cikin ruwa kin san ita shinkafa komi shiri ne akwai kayan aikinta material akwai motokiltar da ake cewa to in babu shi babu harkar shinkawa kuma kamar yadda ya faɗi shinkawa iri-iri ce akwai production dalle zamina jama akwai or amina jama kamar garuruwa da aka yi tunda kun san primary experimentation an yi ta a 1957 kuma a garin filinge aka yi ta tsakanin tumfalis da filinge shi dan wannan na ya aka sani so ma na aka jaraba fara jaraba noman ai shinkafa.
noman shinkafa tun da wurin sit in yanzu ma nan ne muka yi transforme an jardin jardin potager yanzu yo To, me yasa kuka mai da shi jardin eh yin to noman kin san shinkafa wani shekara ana nawa shekara nawa ba a yi ba aiki da shi to yanzu mu da muka tambaya muka ce za mu yi eh, noman rani kiltur mareshar jardin potager farm avicol da aka ba mu wurin he muka yi wannan amma ba a ce ba ba a yin production in shinkawa akwai wurare kamar hanyar shikal akwai hadama can eh, kurfai dole kurfai center don laba akwai hadamomi wanda muka muka dauka za mu yi za mu koma wato wajen bukari kweranga wanda muka kiraya tun daga kirkisu Madalla.
shin ina aka kwana a game da batun noman shinkafa Kamar yadda kun ka sani cikin aminajiman talatin da bakwai da kai wajen ikofure, talatin duka ne ruwa ya taba. Don ku cikin talatin goma sa bakwai duka ci suna cikin ruwa. Digi ne ya kashi. Don ku matsalar shinkafa bana wallahi akwai matsala da yake. Kwarai. Ko gobe in dai ba a gyara digguka ba, Bremen babu aminajiman. Yanzu ma tsoron da a gare mu ko ruwa ya hita in diggi ba a gyaru ba SK muna iya musa kam sabon kamfani. Ga gani matsalolin da akwai babu iyaka wallahi. Mu muna dai cikin wannan muna zamne muna diba yanzu ruwa yana da ita kaɗan kaɗan akwai matsala gun.
to yanzu kamar a nan bangaren naku na kirkisu su manoman shinkafan a cikin wani matsayi suke sun gama hannu suna kallon sarauta Allah ko kuma ko wani yunkuri da suke yi To kaka ni ne zuna kina yi. In ruwa ya fara shiga babu dubara da za a yi sai dai a jira ran da ruwa ya hita a duba yadda za a yi. Amma dole muna nan zamne muna diba ruwa yana aiki. Ya kare yana hita yanzu yana ga koma ita. Ya yi aiki shi da ya kawo shi yana yanzu yana koma ita. Za mu da dubara da za mu yi. Bayan hitar ruwa dai ne muna muna jira gwamnati ya ya gyara muna digi in ya gyara muna digi insha Allah muna tsammanin muna iya bisa sabo amma in digi ba gyaru ba ba a sa mun sake dawowa kanka wato malam bukari mu dawo a nan cikin wato ɗakin magana na studio kalangu tare da ko wato malam ma'azu lawale ƙasar nijar ta ƙudiri aniyar wadatar da 'yan ƙasar ta da shinkafa nan da shekara ta 2023 ya huka shi da wannan labarin To wannan labari yana da kyau mai yin shi ne aikata shi ne ba yiwuwa. Tunda shi gwamnatin da ya ɗauka na muku zancen baraj da kandaji shi kan shi in an yi shi inda an yi za a samu ton dubu arba'in da biyar. To da ba a yi ba baraj ba a yi da ba aikin bai bai taka kara ba ya wannan yaya abin zai tahi. To mu mun yi sakaci da yawa kin ga ineran suna iya appuyer culture in kamar yadda ya faɗi wannan su 'yan cooperative ne ne mu nous sommes des producteurs ruraux me mu kamar rejim particulier gare mu ba 'yan cooperative ba ne ba mu da hanyoyinku da yawwa hanyoyinmu daban ne mu muna da wurarenmu wanda muke aikata noman ranin ya zamanto kowace jiha tunda yanzu jiha takwas ce Wurare akwai wurare inda kenan masu kamar ke yanzu in kuka ɗauki wuraren da ake noma gari dubu goma sha biyu da ɗari uku da tamanin da hudu ne to cikin wannan garuruwa to yau aka ɗauki kamar region par region duka wannan lewi region kin Jihohi yanzu ne kamar da takwas suka alkama da alkama da shinkafa ana iya samun hwadamomi yadda ya faɗi da kwai kwari akwai kuma tabkuna da lalle suna kahewa amma muna da hwadamomi da iferuwan to wannan wurare akwai wuri da yawa tunda in aka ɗauki duka jihar mu ta da aka sa cikin can a- ana samun sauran wuri to kenan wannan wurare ya kamata a duba su gwamnati ya yi kamar amenajema da ake cewa kamar a yi da yawwa gandari ineran suna da variety na shinkafa guda suna da ɗaya iri-iri.
ɗaya har goma sha hudu wanda kuma 'yan Nijar su masanan namu na ineran su ne suka kirkiro wannan abubuwa to kin ga wannan kenan shinkafan ita tana iya yi a kowane gari kowane wuraren da muka haɗi Mhm, kowace To, jiha da yawwa nau'in kowace shinkafa jiha take yi a wurin da akwai take.
irin shinkafa da in aka sa sai adaptable tana yin a tana yi a wannan wannan wuri yawwa kamar yanzu kika ɗauka shinkafa da ake wajen difa ta hita mu ta nan nan wajen yamai menene saboda le variete ne son pas les mêmes tunda kamar na mai can- ta hita garko daɗi yaya ta hita gardi kin san nan wurin eh, yawancin yawan angare kin nan da suke sa kuma angare kin kamar yadda ya faɗi wani bi angaren yana da kyau wani bi bai da kyau aka sa mugun angare shinkawa da za a samu randema productive ba a same shi da yawa ba kuma a shinkawa ba ta da kyau kenan shine daga wannan ne su kuma da aka kawo ai sun yi reka nan mu, aka kawo irin ta muka ce to bari mu gani mu yi esaye mu ga irin ta wajen difel ta difa yawwa to wannan ta difa da aka kawo ta muka ce to wannan in dai gwamnati yana son gaskiya ya yi a fiyoyinsu ya taimaka musu ya tallafa musu a samu a ƙara etandiyoyin superfici tun da Mm, wurin a ƙara yanzu musu kika filaye.
jihar difa ilzon san karanta mil kilometer kare kenan ana iya ɗauka ko kilo goma eh, a faɗin kilo goma eh, da da da daga wannan rabin kilo bi- eh, biyar a samu a yi aminajen da grand superficie don a yi aikin wannan tunda suna da ruwa na koma dugu da ake cewa sai a janyo ruwan ƙasar nan a yi aminajen ma hydro agricole wanda dai wasa'o'i na energy solar wanda za a haƙo ruwan ƙasa tunda kin san ita shinkawa dole sai cikin ruwa to dole in ba wannan technique ba aka sa na ce miki bai yiwuwa a samu rendement productive très important yanzu wannan da ake jira baraj da kandaji lalle abu ne wanda mu ma muke hwata gwamnatin ya karfafa shi kuma muna godiya gare ku gidan radiyon naku na kalangu tunda gaskiya wannan abu da kuka yi ya taimaka mana kuma ya taimaka ma gwamnatin da duka wanda za su ƙara karfafa wannan aiki da za a yi na shinkawa tunda wannan abu na ƙasa ne yau ci da ƙasa mu in kuka duba kuka gani 2017-2018 miliyar 225 aka kawo eh, shinkafa daga ƙetare to inda a nan aka sa rabin kuɗin nan aka yi aminajen da grand superficie rendema project za a samu shinkafa wadda za ta ci da eh, 'yan nijar kuma har ma a kai ta wata ƙasashe to ya kamata kamar kiran da za mu yi kan gwamnati kuma ga masu hannu da shuni su tallafa a taimaka a samu a yi kamar gandari wurare da yawa tunda an san onaha ita cikin kwant in ita ita take yin amina jama'a hydro agricole ita take ba kuma cooperative cooperative wurare kamar mu sai aiki.
eh, minister development communautaire su ne suke ba mu wannan wurare mu kuma mu mu- muke kawo politique de development kinmu amma su da yake cooperative ne to ya kamata a karfafa musu kuma vraiment ya zamanto su samu eh, shinkawa tunda kun san vraiment muna da masana muna da masana a ineran ineran ba ma barta ba tunda centre de recherche ne ko ba gaskiya ba da su da agreement da wannan ya kamata a karfafa wa'annan yan cooperative in suna da wurare yanzu kama mashin ta, ta noman shinkafa moto kiltar in ito guda biyu amina jama'a sha bakwai kuna da guda biyu mashin biyu ya ina za ta isa kun gani abin matsaloli ne suna da matsaloli da yawa kuma yanzu ga wannan ambaliyar ruwan ta zo ta Ambaliyar musu ruwa ta zo banna kuma ba su da angare isasshe kin ga wannan angare kin ma yanzu shi ma kwamitin nan da aka sa aka ce a yanzu gwamnati za ta huta daga harka angare a lorke shi ko shinkawa dole sai da takin zamanin nan sai da angare kin Sai an nan haɗa kuma shi.
angare kin kuma ya zamanto wanda suke noman shinkafa su za a samu in ba banki ba za ta taimaka musu ya zamanto su cooperative kin su za a ba hanya su sa angare sun san kalite kin angare kamar yanzu mashin kin nan da muke zance mu idan in ba a kawo ba da machine performant masu karko kwari, masu wala masu karko wanda karko wanda za za su yi- su tsaya su yi noma shekara da shekaru amma ba wanda za a fara noma da su ba sha- sabbin kaya a kawo baɗi ba a ƙara noma da su kin ga wannan asara ce ake to ya kamata in ana yin abu akwai mashin please appropriate wanda ake cewa san katorben diskin nan su sun san su gaba ƙarhi baya ƙarhi kenan wannan su ne adaptable da noman da muke a dan dama to shine muke so duka wannan a ƙarfafa su a ko ina mu dawo wajen ka wato malam musa anyolli na kungiyar manoma da makiyaya da masu kamun kihi cewa da murbin shin kun ji wannan labarin da aka ce za a daina shigo da shinkafa nan da shekara ta 2023 a ganin ka zai yiwu e to lalle mun ji labarin nan kuma komai niyya ne da abun da ke cikin zuciya ba ya zamanto kawai abun bacin magana yadda dan wani ya faɗi mila wajen 225 ai ba ƙaramin kuɗi ba ne kwarai ba kwarai kwarai kuma komai tsari ne in kana son abun ya kamata ka auna kana da ƙarhin da kana yin shi son da kana so niyan nan na cikin zuciya ne ko kuma na cikin baci ne lalle in na cikin zuciya ne akwai ƙa'idodi da yawa akwai saura a nawa gani nan da shekaru hudu gaskiya ba zata yiwa ba Paske in kana so ka yi abu tsari ne kana yi ya kamata a ce in an tambayi gwamnati ma wuraren da aka keɓe aka gyara da lalle ana iya a samu unhanin noman shinkafa nan cikin wuraren nan da na karan san kuma tin nan- ton din nan kuwa gwamnati da wuya a ce muku ga wura ga hilin nan ko an hudda su ma paske hilayen nan eh, isa an san isa cikin eh, isa fadinta a cikin niger ana iya ce eh, yadda aka karanta muna a- tana wuce cikin niger a cikin a bisa kilomita 550 da wani abu yanzu bisa wannan hilayen gwamnati in aka ce a ɗauko wuri nawa ne aka gyara paske gyaran wuri ayi a ɗauki koma gini ne mutum yana yi ai mutum gini ma in ana so a yi gini na cikakke shekara guda bai maka gini kuma ita wannan gandare m- masu iliminta sun sani shekara guda bata sa ka yi aminajama ka ce ta yi ta baka randama ɗin da kana so parce que in ka yi aminajama ɗin ma kuwa akwai etude de sol da za a yi wannan ƙasa esco tana ba da shinkafa da ana so ko sai bata an ba da tsaya an yi an yi bincike lissafi an yi akan bincike filin.
wa'annan mutane hilin nan da ya kamata a samu paske in ana so a samu shinkafa da tana ke da Niger ba karamin hili bane ba wannan hili SQ akwai ta wace mataki mataki aka dauka a tadda mutanen nan in an tadda su daga wuraren su a gyara ina za a kai su kuma wuraren nan da za a gyara SQ an kawo kayan aiki da za a bada babu kayan aikin nan SQ an yi bincike a san da wuri da aka hudda babu hilayen nan bisa tsohin hilaye ne kuma tsohin hilayen nan ma kun gani bana ma yadda aka yi ruwa sun shige su kenan hilaye ne da suna da bukatan a gyara su gyara yadda ya kamata wannan aiki in ana so a yin shi lalle tana yiwa yadda ni kamata amma na in mun duba aske akwai komi kana duba yan uwanka da ke kusa gare ka wace hanya ne suka ɗauki don saboda su cimma moriyan da kai kana so ka cimma yau sanin kowa ne duk abin da muna yi a Niger dole sai mun sai mun duba Nigeria. A Nigeria da suna so su hana shigowa da shinkafa sun ɗauki matakai sun ɗauki matakai wajen gwamnati kuma wayannan masu hannu da jun- hannu da junan nan su ne suka shiga gaban haraka. Paske in nan cikin hankalinmu ne kuwa duk abun na gwamnati ana mai da shi banza ne kuwa. Me in dai an ka ce akwai mutane da suka ɗauki wannan sana'a suna da hannun juna kuma suna da muwayan suna da ilimi da ilimin shi da kuɗin shi kuma da niyan shi kuwa kuma suna da kishin suna da abin.
kishin ƙasan lalle suna yin shi in na ɗauki muku alal misali a Niger akwai manyan-manyan mutanen da suna kawo shinkawa wa'annan in an dama da su a yi musu fasilite wurare su keɓe wurare da yawa a ba su wuri kuma a ba su hanya su a haɗa su da mutanen da ke noman shinkafa nan le perimeter la gan- gandun gandun nan kwa a yi kadar a zamna a tattamna ni ga abun da ina kawo kuma kai ma in duk shinkafa da ka yi ina ina saye ta kai ma in an yi shinkafa nan mutum manomin ya san da da dole akwai takardar da kuka sa hannu kun yi kontra eh lalle ina so ka yi min shinkafa ton kaza a shekara menene bukatanka manomi ya zo ya hudda hanyoyi duka ga abin da ina so ga abin da ina so ga abin da ya kamata shi kuma mai halin ya ce mishi oke to ni ga abin da zan baka an samu wannan paske kan mutane su mance in an ɗauki jihar maradi mai ɗin olga an ga yadda yana yi mana yana samun gyaɗa yadda ya kamata paske shi ma ne yana ta wajen matan masu masu noman gyaɗa Masu- ya ba su gaɗan ya ba su an gaɗan duk abin da ya kamata su ma in sun yi noma sai su kawo wajen shi ya saye yana turnin izin ɗin shi kwa duka wannan eh, hanyoyi ne da in an bi su ana tilasta ma juna kuma gwamnati in ta ɗauki mataki yanzu yau duk matakin da gwamnati ta ɗauki da muhammanci kuma da niyya ana iya a ci a ci mo- moriyan nan kenan babban abin da ya kamata a sa gaba shine ka a ɗauki a ce a ta yi duka a ɗauki eh, duka aiki aiki a yi shi gaba Lokaci gaba guda.
daya kenan ya kamata a zo a yi nazari shinkafa nan muna so mu yinta ga halin da ke gare mu da wanga hali da wanga kayaki ina ne muna iya mu fara yayi da kyawu wasu su ga baya kuma inda zan mu tahi mu yi fe ko kuma mu bayyana ma mutane ku zo ku gani ga abin da muna yi mutumin in ya zo wajenka ya ga alamomi da kai da kanka ma kana nan ga yi aiki da ya kamata sannan a dawa maka to shi yanzu wanga tsarin da gwamnati take shirin ta yi ta shawara da ku an haɗa ku a cikin kwamitin yin nazari ga yadda ya kamata a yi to gaskiya ni dai ba a zo wajen mu ba kuma ban ji inda aka ce ga an yi muhawara ko kuma da tu- wannan shirin gwamnati dai ne kuma shiri duka da aka dauki ba bisa tattauna ba shirin nan ba za ba zai tayuwa ba watakila zuwa gaba za a tuntuɓe ku a je irin shawarar da za su fito da gare ku tunda ku ne masu noman kungiyoyin ku ne mutanen ku ne su ne ke noman na shinkafa dole su ce da ku ne za a dama don abin ya samu ya ta yadda ake so to muna jira muna ji- muna jiran su madalla bukari ko ringa mu koma wajen ka na cooperative kin kirkiso kana sauraron mu ina sauraron ku Mhm. ka shi kudirin gwamnati na cewa nan da shekara ta 2023 ba za a shigo da shinkafa daga ketare ba shinkafar mu ta nan kasar Nijar ita ce zun mu ci mu wadatu da ita shin kai a ganin ka wannan gurin ana iya a ci mishi to mu abun maganan nan maganan kwarai ne da mun ji daɗin shi kuma abun da mu- muka jira da tun wani lokaci ta san mu ba mu da aiki in ba shinkafa to yanzu in gwamnati ya ce bai so shinkafa na kasan sai waje su shiga kasan mu haska mu abun kwarai ne wajen mu amma abin da akwai kamar yadda malamin nan ya ce aiki duka da in kana yi kana yi kana so ka yi shi sai da littafi abinda gwamnati ya ɗauki niyya ya yi maganan zalla bai yi aiki sai dai abun duka a shirya shi a shirya shi menene a shirya shi akwai aminajiman da yawa da sun ka riga sun ka yi waɗannan aminajiman duka sai dai a gyara su kuma a diba inda akwai gandari a yi sabi kuma ka sani sai da da etude bayan etude sai a yi magana da m- masu wuri don wannan duka sai da lokaci kuma sai da lissahi amma a tashi haka a ce nan zuwa nan da mil ventura a ba a so shinkafa kasashen waje ya shiga to wannan ko muna so shi ma akwai wuya ok yadda kai ko kun ka sani wanga duka eh, a management da adda koyi su ohi an yi shekaru da shekaru akwai wannan da sun ka so san ko san turuwa ne an ka- an ka yi su to in ba a- ba a shirya su bai bai ba da randama kuma sai a kawo kaya a kawo motokiltar a kawo angare taki mai kyau kuma a kawo shi da wuri kuma diddi ma da sun kai diddi ya kace ko ina gaya zuwa tiraberi duka diddi ya ya lashe to ka gani shirin abin magana yana so ya diba shi a diba shi da kyau aiki suna da yawa da ya kamata a yi kan mutum gurin da president ya ce.
To a Wannan naku suna da yawa.
bangare ku manoman shinkafa, wacce irin gudunmawa Ah?
ce za ku kawowa don ya zamanto dai a samu a cimma wannan gurin da aka sama gaba?
kokari da gare mu mu aiki ne muna yi aiki ne muna yi ba mu yi mu yi aminajima ina ne talka yana yi aminajima sai dai gwamnati gwamnati shi ne yana samu yana yi ya sa hannu ya, ya sa hannu bisa wurin da yana so ya yi aiki amma kai talka ya ce kana iya ka, ka amshi wu- wurin talka eh, abokinka ba ka iya ka amshe shi mana amma gwamnati yana iya ya amshi shi ya biya shi sai ya sa kaya shi gyara wurin gwamnati shi da asirin shi dai ne a da ai ƙarfi ne yana sa mu cimma wannan guri amma mu mu dai aiki ne a gare mu madalla bukari muna nan dai tare da kai mu koma wajen ka wato malam musa a ɗazu mun so mu ji irin nau'i nau'in shinkafa wanda ake nomawa a nan ƙasar nijar eto nau'in nan akwai su da yawa kuma sadifan da kamar wur- wuraren da da akwai suka da wanda aka yi sani shi ga akwai gambiyaka akwai dogol da da sauran suka kuma wa'annan duka kowane cikinsu akwai hilin da ya kai yana yi Eh, manomin shinkafa duka sun sani akwai wasu shinkafa da ruwa suna shiga wurin shinkafa na girma ne kwa kenan duka wa'annan yana mai da mu bisa kan sai an yi lissahi da wurin da kuma al'amarin da ke cikin wurin ƙungiyoyi masu bincike na iri suna da iri da yawa akwai wasu iri da har yanzu ba a kai su wajen vulgarization ba suna nan aje laboratoire don saboda ah, nan da gaba a huddo su kuma mahimmanci yawa duka ba ma mu ke ci moriyan shi ba ana ɗauke su na ilimin nan sai a kai shi kasan kasan waje yanzu wannan eh, objective din nan da aka ce nan da shekaru 2023 a tsaye da kawon shinkafa yadda kuna wanga emission hakanan mun ga emission da aka yi a bisa kan wannan problematic a burkina kuma su ba an haɗi kawai ne kana gane su bisa kan bisa kan perimeter ma ne kawai Ba gandar- da, da waɗanda suna noma da iko duka suna can paske wanda wanda kana so ka taim- ka taimaka ko kuma ka kama mishi baka ka kama mishi in baka san wani matsayi yake da shi ba dole ka ma- eh, masu decision din nan kamar waɗanda suna ɗauki mata- matakan nan ko ya kamata ne su samu wakilai wanda za su zo su haɗa musu gaskiya ga abun da ake cikin shi su ta bisa perimeter su yi yawo da mutane su yi hira da mutanen nan paske mushannu alhamdulillah akwai masu kware suna aikin su mai mushannu da yawa karatun da suka yi dai ne ba su san komai ba su taba gani noman shinkafa inda ana yi shi kenan ya kamata su tahi ba su tahi ba ba su sani ya kamata su tahi bisa teren ne su yi hira da, da mutane su yi kama aiki kuma masu eh, gab- eh, wanda shugabannin su ma su shiga aikin shinkahan nan in sun shiga aikin shinkahan nan sun ga yadda yake kenan mutane suna ce "A, abun da ya sa wani ma ya yi shi ni ma aikin nan ba na karami ba ne ba ni ma ya kamata in shige shi lalle objective ne da in an samu an yi shi akwai mahimmanci da yawa da shi Eh, Musa mun sake dawowa kanka mu koma wajen ka wato malam ma'azu. Shin a yanzu duka a cikin firar da muka yi kun yi ba da karhi akan cewa gwamnati ya kokari ya samu taki na, na zamani. Shin ina makomar taki na gargajiya waɗanda ake na ana sarrafawa?
e to makomarsu akwai matsala tunda kin san yanzu bisashen ba su yawo irin na da cikin gonakai haka ba wannan barkatsai haka ba an hana wannan tunda in sun huto kamar yadda na haɗi miki daga ingal sai su bi kuluwar da passage su huci kuma lalle kowa manomi ne kowa makiyayi ne amma muna da matsala da wannan tunda babu ba aiki da takin gargajiya na zamani shi yanzu ya yi zancen izin ta angare gwamnati duka wannan prevision ce sai su ce za su yi abu ba su yi ai an garan muna da shi Amma ban Jiha- taɓa nufin jihar fashi ba.
Tawa?
akwai akwai akwai wasu ƙungiyoyi waɗanda suke koya ma matasa yadda ake sarrafa takin gargajiya to ba.
ai amma wannan dole bai ba isa sai na kamar kashin yanzu dabbobi.
kin ga ai an ce amenajama ne amenajama sai pleasure hectare to ai irin wannan takin ina za a yi a same shi a ai wannan ke tunda duka wannan takin na na gargajiya an samu duk yawanci gona ake kaiwa a sashi kin gani kuma ba kowa bai ke da busashe na ce miki yanzu duk busashen me ake da su kamar Ba a- baya ga na kashin bisashen akwai wasu abubuwa da ake da suke sawa su- eh su wannan fermente sai su.
an fenosif amma wanda dai wannan angire kin dai shine angire biologic kin nan da aka ce tunda duka kamar yadda ya faɗi kin san ita shinkafon ma akwai sai ke adaptable a a shinkafon wani angiren aka sa kashe shinkafon yake wani kuma yana sawa sai ma ta ta ƙara bunƙasa da da kyau kin gani angiren ma iri iri ne kuma wuri wuri ne sa depend da locality da tar tarkin ma wurin da za a yi amina jamakin yau gwamnatin kanshi shine ya kamata ya yi duka a fiye kamar yanzu ina yan cooperative ne mu yanzu mu sai an tanke ong mu a fiye ne muke bada duka muna kara gwada muku ga yadda za ku yi ku yi developing locality ku to amma ya zamanto kamar takin nan da kike faɗi na gargajiya ana sa shi cikin jardin kamar yanzu in kika je jihar doso wajen kwalbo wajen wannan eh, kwaigwalo duka wannan ƙauyuka ne wanda muka je muka kwatanta musu ga yadda za ku yi ku kuke da bisashen ku kan awaki kan shanin naku da kuke da su to ga yadda za ku yi ku dan yi saboda dan wani albasa tumatum shu pom de terre duka wannan su wa'annan kuka sa wannan abin yana yi Eh, ba mu da ranch da yawa ranch guda ne yake aiki na tukunus shi ma kin gani babu bisashe da yawa kuma yanzu in kika duba duka abubuwa ne wanda shi gwamnatin bai gwadawa ko ba gaskiya ba ya kamata kuma duk wani abu shi gwamnatin shi zai shiga gaba me yasa aka yi minister da agriculture me yasa ake so a bunƙasa shinkawa su ho suka ce sun ɗauki doka don su hana kawo shinkawa daga ƙetare yanzu dan uwana ya zance ɗazu ya ce najeriya da suka ɗauki wannan jiha shidda sun sun ɗauki eh, gardafu sun sun ge- kakkare kuma sun kwatanta lalle su suna so su yi noma kuma yanzu in ka alhamdulillahi abin da suke hudawa yanzu ya kai ton dubu eh, ɗari da ashirin ka san da wannan na shinkafa a can jiha shidda nan da suke to wannan duka shi ma sai yan zan bai isa ba to nan kin shi gwamnatin da ya ɗauki alkawali in an ƙare amina jama'akin kandaji za a samu karan sanki milton na, na, na shinkafa kowace shekara to wannan karan sanki milton in tun da da an kamar yadda ya waɗi duka wannan lokali Wanda gari za a- 21 ne inda za a yi noman shinkafa to wannan sai an maida su gehe guda a je a musu a yi installance kuma a zo nan a yi aminajen kamar yadda ya haɗi da grand superficie a ɗauko eka eka eka kaza kuma a san kowace eka yanzu kamar su nan su wa'annan rizikitar ina suka ce kowace eka suna samun ton shidda to yau in aka samu eka dubu kenan in kai du, eh, shidda shidda so dubu kin gani eh, da yawa ne ko ba haka ba to ya kamata kowace jiha kowane departama a san wace irin politik za a yi kamar sai yadda suka waɗi onaha ita take amina jima gwamnati shine kuma onaha ƙarƙashin gwamnati take yau ko cooperative za a yi ai gwamnati ne yake kwatanta muku ga hanya ga hanya to mu muna da wurare mu kuma mun gwada muku muna so mu yi noman shinkafa nan or amina jama kamal wajen jiha maradi da magaram wajen agadas da alkamar da shinkafa duka mu bunƙasa su wajen jihar tawa duka tunda akwai wurare to problem in gwamnati bai kamawa baya kamawa sam-sam kuna da politik yanzu kamar ku ɗauki misali ministir na gidan noma gare mu bai taba zuwa ba ya yi siyo ne ya ce wannan amina jima bari ya je ya gani yaya suke yaya ne problem is kamar yadda ya wadi parce que il faut sa- s'enquérir des problèmes Sai a je wuri a gani menene menene matsalar ku matsalar.
ku da kuke tunda mu muke so mu bunƙasa noman shinkafa a faɗin ƙasar nan to ku menene matsalar ku yan cooperative yayi kiran sai ya tambaye su a je bisa tayaran su ce to gaskiya gashi kaga motokitar ba mu da shi guda biyu gare mu duka wani amina jama'in kuma problem ne gashi gashi gashi kuma harka nijelek yanda muke samun ruwan bai isan mu ga yanda ya kamata in forage za a mana a nan a yi shi kuma a kawo mana taki yanzu an gire wasu wanda ma basu cikin harakar noman shinkafa su ne wai aka kawo aka sa komiti wai na na su sai da angire yanzu angire kana ji bahu guda jika 20 eske sase zamani.
normal to eske wanda an ba manomi karhin ya tsaya ya yi noman shi kai dama baka da kuma ba wani afi ba kake bada gwamnati bai bada wannan tallahin mu muna da wuri me mun gwada muku yanda za mu yi inda yau wuraren nan da bu mun su ambalar duk da sun amshe mana su to Allah ya sa mun mun sa su ambalar me gwamnati ya akwamfanye baya yi a tsaya a faɗi gaskiya in noman shinkafa za a yi ku ɗawo politik ta noman shinkawa a ce da wane da wane ko kuma wuri kaza da wuri kaza onna degaje tal superfici yanzu da kai zancen eh, department in walam ya dai localite wanda in aka je aka yi noman za a samu rendement productif très important daga simiri zuwa haccan eh, dingaji on peut aménager des grandes superficies wanda kowa zai samu ya yi noman kuma a samu rendement productif to ba su yi sai dai a tsaya nan kamar yadda ka waɗi kuma isa tsawonta 543 km wannan wurare da duka sun saisaye wurin duk sun yi jardin insu suna da wani wa alorke dan saboda noman shinkafa amma an kashe su an zo an fara an sassai da wurare a- ana gine-gine to eske sase compatible asa shi yasa gwamnatin kanshi ma bai tsaya ya politik wadda za ta yi ta development ƙasa a'a sai dai wanda za gyara su kuma a ci gaba da bara-bara shak'a ne an ce a an samu defisi babu kaza babu kaza yanzu duka shinkafa da muke yi batta isa ta ci da 'yan ƙasa har a yi exportanta to ya kamata a samu eh, politik a gamu duka mu ne producteur mu da muka yi ga yanda muka yi hanyoyin da muka yi kuma ga teknikinmu kuma ga wurarenmu in kuna ba da afi ku ba da don a taimakawa mu ba wani abu muke so paske duka abin da kuka yi mun bi su mun bi ka'idodin ku me ya kamata in ƙasa za a ma a yi in kuma can za a yi siyasa to a hudda wannan abubuwa paske vraiment mutane sun gaji kullun yawan bara yawan bara ya ishe mu. muna da 1 miliyan 267 mil kilometer kare ko ina wurin noma ne mun gwada muku teknikama ga yadda za mu janyo ruwan ƙasa a gudanar da noma muna kuma ƙara godiya da wannan gidan radiyon naku na kalangu mhm, tunda Malam gaskiya wannan abin shine yake ƙarfafa yadda za a yi a samu a ƙarfafa noman shinkafa tunda wannan kokowa ce ho babba kuka kawo tunda gwamnati ya kamata ga yadda hanyar da za a bi a gudanar da noman shinkafa na a kowane gari kuma duka iri muna da variety a inera an demil wheat lokacin da sani omar yana premier minister mu an gwada mishi ga yanda shinkafa take duka wu duka a nijar a kai ta ineran su suka yi wannan abin ta gata nan guda goma sha hudu to ya kamata wannan a karho hata aka ce za a yi to har yanzu kun gani kenan ana jan abu ana jan abu ba a yi zuwa ko ina Madalla, kullum kuma madalla.
kuma kamar yadda kuka waɗi wannan shinkafa da ake kawa daga del exterior wata an yi stokenta safe season settan ta jima a ji bakin port eh na je an 2006 na je na yi enquete bakin port da kotonu na ga yadda ake eh, siyo kin da inda ake stoke mun gani batan ma sai ta yi wajen wata shidda ma ba a ma taba ta ba to in aka eh, taba ta kuma sai an sheke ta da komi da komi a zo a mis a a sa ta cikin sak a kawo mana kawai a saida mana sabon sak ne ake sauya amma eh, shinkawa ta shekara hudu shekara shida tsohon stock ne sai a zo kawai a yi mis an sak a kawo a saida kenan an ƙara sa mata kuma wannan takin zamanin an sheƙe ta kuma don ta ƙara hwari kenan duk wannan dauɗa ta hutu Da- ƙarshe wato malam ma'azu a ganin ku wannan gurin za a cin mishi takamaimai menene ya kamata a yi?
in ana so a ci mishi kamar yadda kuka ba da kokarin nan jan kokarin nan tunda ku ne kuka ba da jan kokari gwamnati ya san da ya yi magana ba wai magana ba zaka a aikata yau ba su da nouvelle terculture ba sur les 83 aménagement hydro-agricole na kwanni ne kawai suka yi rehabilitation sauran suna nan wuraren noman suna nan a aje ba a aiki da su so ake a cinye su su sai wuraren su yi su yi gini ba wai a yi noman shinkafa ba a lorke shi kuma in ba politik ba ta yanda za a bunƙasa noman a kawo ministir wanda zai rika zuwa bisa wurare yana gani ba wanda zai zo ya mai ba cikin biro kana zamne ka je a je a maka wannan bai yi ya kamata da kai da technician muna direction general de l'agriculture amma ba su taba zuwa ba ko kuma a zo ku yi kiran su a zo a ce to ga yanda ya kamata ku mu kuma technique ma ga yanda ya kamata mu wannan ba su tsaya ko kun kiran su ba su sa zo to shi kuma in ana irin wani abu ba yiwuwa a yi development kasa eh kuma muna ƙara godiya ga gidan radiyon naku da sauran kuma wanda suke kaba mana paske abin nan ya kamata a bunƙasa shi noman Madalla.
shinkawa nan tunda mu muna so ƙoƙarinmu a bar kawo shinkawa amma ya zamanto a ƙarfafa wanda suke yi ya zamanto ko ina da ko ina ne ka a ce sai wane ko wane a'a kowace region ana sai muna iya yin shinkawa a ko ina To, madalla, kowane Malam ƙauye kuma da, Ma'azu da, da Lawli.
tabkina da tabki da wani otur de mar duka wannan ƙauyuka kamar yadda ya faɗi mata duk suna yi a ko ina ana yi. yanzu ai duka shine sensibilisation da inda muke yi a rika sa ɗan shinkafa ka ruwan ya janye ku yi ku ɗan samu ɗan abin da kuka samu shi ma abinci ko ne da na cin gida Eh, ne madalla.
mun gode sosai ma'azu lawali buzu wato shugaban kungiyar ordayan ta manoma da makiyaya musa aliyu na kungiyar muriben wannan gurin shin an za a iya cin shukaci amma kuma menene ya kamata a yi don ya zamanto ya tabbata ok eh, mun gode kakin in, in ba ku amsa yadda kuka tambaya ɗazu kuka ce takin nan na zamani ko kuma ya isa ko kuma wata mataki ne ana a ɗauke bisa gare shi me mu wajen mu kama a federation moriban akwai eh, formation da muna nan gaimu mutane sur eh, wanda ana ce ma noma na, na, na zamani mai bisa kan ayyuka na gargajiya kama le compost Eh, taki ne da ana yi da eh, bizo na gida dauɗa nan da ana share-share na- da ana kwasa Ya- in an ta- an tankaɗe su akwai dubarun da ana yi sai a yi unhane da su yanzu ina koma bisa kan wannan yadda ha- wace hanyoyin ne ya kamata a bi don saboda a kima moriya ko kuma a kima wannan guri lalle eh, akwai mataki da yawa na daidai ifo a samu wurare da suna da faɗi kuma an san da wurare ne da noman yana yi na biyu a samu ruwa isassun isassun ruwa na uku shine hilaye paske wu- wurare da yawa ne cikin garuruwa da nigeria yana da faɗi kowane wuri a san wani irin eh, variety kamar wani irin nau'in shinkafa za a Wa- sa vala wani irin ne- nayin shinkafa ne yana yi wajen nan parce que tun da zu kuna kun ji aka ce wajen difa kalan nan da kalan shinkafa da ana yi wajen difa yana yi kuma yahi ma na wajen ga daɗi kenan ka a ɗauki melan sh- wanda yana yi difa A ba- bar ta a difa.
a barta a difa kuma a ba su kayan aiki na difa wan shinkafa kalan da yana yi tilbir kuma a kai shi ko ina dai a san wani iri ne ya kamata a kai kin na uku shine wajen takin nan a samu taki na rahusa kuma isasshen taki kuma a same shi a lokacin da ana bukatan shi kuma a samu a ba mutane horo ka paske aiki ne mutum yana nan gai kuma kowane ranar Allah akwai dubaru da yawa da suna nan ga hoto da ana nan rito su da in an bi su ana ci moriya fiye da yadda ana nan gai kuma wata rana ba ma da an yi wahala sosai ba kuma ya kamata in an noma shinkafan nan masu noman nan su san da duk abun da aka hudo suna da wanda suna saye su ba tare da an yi wahala ba e, kuma wajen gwamnati ya kamata a hudda hanyoyi kamar doka wanda zai ba da sa'a a cin moriyan wannan kamar ka a rubuta takarda don saboda a rubuta a sa'a tirar aikace kawai.
dokar.
a aikace dokan kuma e, wurin sarrafa shinkafa paske shinkafa ta yi albarka in an hudo albarka in an sarrafa shi na dai kenan eh, na na dai dai ana samun eh, shinkafan da mutum yana dafa gida kuma bisa sai suna samun dussa a lokacin sarrafa wannan da ana yi ana yi a sa a ƙara ma dus- eh, dussan nan wasu sanadari da suna ba da albarka wajen bisashe bisashen nan kuma suna iya su ba da taki kuma har yanzu in an sarrafa a samu wurare da aka hudda da ana kai shinkafa nan ko ina ka a tsaida shi da ina son shinkafa amma ban san inda ina da inda ina samun Zan nemo shi ta ya ba.
kamata a yi point de vente point de vente da yawa cikin garuruwa duka a yi su kuma har yanzu a ba da karfi wajen research kamar wajen bincike bincike a ba su su ma hakkin su su binciko kuma su, su gane yadda ake nan ga su ma in, an sa- eh, in sun samu albarkacin binciken nan su, ma- su komo wajen wajen eh, masu noma kamar vulgarization kenan ita su sun bi- sun yi bincike sun ga sun gano wata iri kenan irin nan su maido ta cikin wajen wajen eh, manomi su kuma su yi aiki da shi manomin nan kuma su maido labarin nan bisa kan abun da kuka kirkiro mana lalle ga abun da muka gani yayi bai yi ba ga inda ya kamata ku gyara kenan irin nan ya komo wajen rashar su ma su yi bincike su ƙara abun su sa abun da ba su sa ba eh, hwarin su maido ma mutanen nan kuwa na ƙarshe shine a samu babban manomi in nake babban manomi kenan waɗanda su da aljihunsu ne kuma da da hilayensu na kansu ne a ba su horo kuma a- a mai da hankali wajensu parce que mu specialty ɗinmu shine na ga wanga yayi- na ga wanga yayi ni ma ina yi na tabbata da yau in akwai masu manyan manomi na shinkafa na, na, na tabbata muku da akwai wanda suna ce a wane yayi ni ma sai na yi amma dalili ba a gani ba magana dai ne mi in- a- ya samu a- ya kamata a samu wanda suka shiga gaba su, su, su gwada mutane da abun ga da ana nan gayi eh, ya lalle yana nan gayi To, madalla.
na ƙarshe eh, kuma shine shinkafa yadda ana yi dubaru in damana ba ta yi na hatsi ba ana yi noman noman rani shinkafa ma ana yi a yi ta na noman rani kenan mu yi shinkafa na no- na noman rani shine zai sa wanda muka samu cikin isa da cikin eh, ko- kogin nan ko kuma tab- tabkunan nan kaɗanin da ana samu da wanga da ana samu an an haɗa su ana samu kantiti da yawa da zai ishe mu.
Madalla Musa Yalli mun gode. Bukari koyar ga minti ɗaya kamar a ganin ka wani shawari ne ke gare ka don ya zama to wannan gurin an ci mishi.
to abin da nika ce dai muna fata gwamnati in ya mai da hankalin shi ga aikin shinkafa sai dai in ce na na agriculture duka kuma ba don magana ke kadai A- in kun shi magana su Allah ya sa su yi amma diskur banza banza bai aiki kuma bai sa mu mu ci gurin da muna muna so kaji ko kuma an in an ba an ba da aiki sai a yi CV ba sai aiki da ana ga ba aiki amma aiki nan ba a bi shi yanzu ma cikin aminajiman akwai aminajiman da yawa da an ka ba rehabilitation shekara nawa ba su kare ba sun kuɗi ba a ce musu komi ba aiki bai gare ba ka gani wannan bai kai mu ko ina kuma in an sa an sa kuɗi a sa su a sa kuɗin da an ka ce ana sa amma a ce aiki ga aiki miliyar hudu a sa miliyar guda wannan duka dan Allah a bar shi in yana so muna so ka mu ya tafi gaba To madalla bukari korenga na cooperative kin kirkisai da muka dauka a waya mun gode kwarai da gaske ina ganin cewa duka duka ana muka zo karshen muhawara ta studio kalangu ta yi wadda ta mai da hankali kan wato furcin da gwamnati ya yi na tsaida shigowar da shinkafa nan cikin kasa nan da shekara ta 2023 a madadin malam ma'azu lawali buzu shugaban kungiyar ordayen ta manoma da makiyaya da kuma wato malam bukari korenga na cooperative kin kirkisai da malam ali musa nyoli na kungiyar moriben ta manoma da makiyaya da masu kamun kifi ni hawa usman nake mana sallama sai wani lokaci insha Allah.